شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرقى رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da shida ga watan april a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu don ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a farko-farkon suratu alwaƙi'a sura ta hamsin da shida idan ka girgo daga fatiha wanda kuma take ɗauke da ayoyi guda casa'in da shida jan farko muke kai ba mu ƙarasa ba don haka alaramma zai sake sannan sai mu ƙarasa shi wa la'alla idan da lokaci sai mu shiga ja na gaba na'am subhanahu wa ta'ala ya ce, "Iza waƙa'atil waƙi'a idan mai afkuwa ta afku mai faruwa ta faru, ‘yar kankat ta zo te kankat da kowa, laisa li waƙa'ati haka ba, Allah ya ce, "Babu ga aukuwarta mai ƙaryatawa, ba wanda ya isa ya ƙaryata ya ce wannan ba ƙiyama ba ce ko kuma ba afkuwa ta ba, hafi batun mai ƙanƙantar da wasu da dan ƙofar da wasu da ainihin wato wulakantar da wasu rafi'a mai kuma ɗaukaka daraja da kima da martabar wasu Allah ce idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa asalin girgizawa lokacin da za ta zubar da komai ya lebur a kanta wa bussatil jibalu bassa sannan kuma aka dandake duwatsu aka sheke su shekewa aka ainihin wato watsa su watsawa fakanat haba'an duwatsu suka zamanto kamar kura mun basa wanda aka sheke su aka watsa su aka tarwatsa su Allah ya ce wa kuntum azwajan thalatha kuka kasance wato dangi guda uku ai asnafu thalatha wato kuka kasance danguna guda uku dangi na farko fa ashabul maimanati ma ashabul maimana kuka zama akwai yan dama dama a cikin ku suwaye yan dama dama wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama kuka zama kuma akwai ‘yan hagu-hagu suwaye ‘yan hagu-hagu wasabiquna sabiquna kuma ya zamanto akwai waɗanda suka rigaya a cikin ku wanda su ne yan kan gaba ulaikal muqarrabuna Allah ya ce waɗannan su ne na kusa da Allah Allahumma ja'alna minhum fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima Allah ka haɗa mu da wannan aljanna malam Mustapha al-Adawi ya ɗauko sharhin waɗannan ayoyi ba mu karasa su ba jiya lokaci ya ƙure don haka za mu ɗora a inda shi malam ya ainihin wato tsaya dangane da sharhin waɗannan ayoyi kamar yadda muka ce khafidatur rafi'a mai ɗaukaka wasu mai kuma dan kwafar da wasu ai takhfidu aqwaman ila asfalis safilina ma'anar haka shine ita kiyama tana dankwafe wasu sai ta kai su bango sai ta kai su makura wajen wulakantuwa sai ta kai su makura wajen kaskantuwa sai ta kai su makura wajen shiga halin kakanikai hafizatun kenan rafi'a mai ɗaukaka darajar wasu ne kuma su ma sai ta kai su makololuwa wajen ɗaukaka da daraja da kima da martaba za ta ɗaukaka wasu za ta dankwafe wasu za ta sa wasu su ga uku wasu kuma su fita daga uku an gane magana da kyau ko su fita daga uku su higa dubu na arziki dubu na alheri dubu na ni'ima an gane magana da kyau ko ila asfal safilina ila aljahim ma'ana za ta kai su cikin wutar jahim wa in kanu fi dunya a'izza bala yace ko da yake zaka gansu a duniya kamar wasu mutanen kirki kamar wasu manyan mutane kamar wasu masu kima kamar wasu masu martaba kamar yadda muka faɗa muka nanata girmanka da darajarka a nan duniya baya nuna kana da girma a lahira matsayinka da cewa kai mai faɗa a je a nan duniya da kuma irin yanayin iko da kake da shi a nan duniya baya fassara ka a matsayin mai matsayi a lahira a gaban Allah wannan yana da alaka da aikinka da kuma komawarka ga Allah subhanahu wataala wa tarfa'u akharina ila a'la illiyina ila an-na'im al-muqim tana kuma ɗaukaka wasu da ainihin wato a kai su daraja makololuwa har zuwa ga ainihin wato a'la illiyin wato inda ake rubuta sunaye ko rayukan masu ɗan aljanna masu ni'ima wanda suke cikin ni'ima suna ainihin wato cikin falala da alherin Allah mala yace wa in kanu fi dunya bu'a ko da ko da yake a nan duniya zaka gansu bu'a ba wasu masu daraja bane kaskantattu ne a ƙasa suke kowa zai iya taka su ya wuce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace rubba zaka samu wani mutum ash'asa agbara ga gizo ga kura busu-busu ba shi da wani abin nan alama ta ni'ima ta tare da shi ba shi da alama ta wani abin nan ash'asa agbara madfu'un bil abwabi annabi muhammadu yace ko kofa aka zo aka same shi tun kuɗe shi ma kawai ake na fata an fahimta idan ma ake shigo taro ya ce kai kai waye kawo ka nan waye gani to ka tafi ka ba mu kuɗi sai a kore shi madfu'un bil abwab amma kuma darajarsa ta kai matakin da lau a sama alallahi la'abarrahu da zai rantse da Allah ya ce Allah zafin nan ya mana yawa muna so a sako mana sanyi mu sharo mu mu yi azumin bonus wallahi da zafin nan sai ya dauke gaba daya jama'a ba wai maganan Allah ai mana a'a wallahi Allah sai ka dauke zafin nan yau din nan Allah sai ka dauke zafin nan ka sako mana sanyi manzan Allah ya ce akwai irin waɗannan mutanen wanda a zahiri in ka gan shi za ka gan shi ba da wata daraja amma ya kai matakin yayyan uwa ga Allah kuma Allah ya aiwatar da abin da yake bukata an gane magana da ke ku rubba ash'atha akbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarrahu so da yawa zaka ga mutum baka dauke shi a bakin komai ba baka ganin sa da kima baya cikin manyan mutane baya cikin masu darajar gari baya cikin waɗanda ake lissafi cewa suna da dukiya ko matsayi ko mulki ash'asa akbar madfu'un bil abwabi ko ina yazo tun kuɗe shi ake in an zo taro a tattaka shi yana dan mammatsawa yana kewa kuna shiga kuna rububi shi kuma yana dan kaucewa bawan Allah ba ya san shiga ma cikin ku saboda ya san ba tsarar ku ɗaya ba an gane magana da kyau ko amma kuma lau aka sama alallahi la abarra ba wai maganar ya ce Allah ba mu ba a rantsuwa idan ya ce wallahi Allah sai ka yi kaza Allah ba zai kunyata shi ba sai ya yi wannan abu barra'u dan malik ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammadu yaƙi aka tafi jama'a sai zamto ana dab da ai nasara akan sahabban annabi muhammad kwamandan yaƙin ya ce a fikun barra ina barra'u ne ya ce gani ya ce to dama in ta rikice irin ku ake nema yace ba addu'a nake so kai mana ba ka ce wa Allah wallahi sai mun ci nasara a yakin nan insha Allah barra'u yace wallahi tallahi Allah sai mun yi nasara kuma aka danna cikin arna aka yi nasara aka dinga saran su ana zubewa uwa itacen wanka saboda me rubba ash'atha akbara madbu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarra saboda haka idan Allah ya haɗa ka alaƙa da mutane a matsayinka na musulmi to ka bawa mutum girmansa da darajarsa da yana daga cikin matsalar wasu in fa ba su ganka a cikin layinsu ba ko ba su ganka a cikin tsararsu ba ko ba su ganka kana da irin kalarsu ba ko irin shakalinsu ba to kai wulakantacce ne a gurinsu akwai irin waɗannan ko ba sa ba mutane daraja he sun ga ka hawo kan layinsu yasa ba ka ga masu irin wannan ɗabi'ar sau da yawa sun fiye jin kunya sai su wulaƙanta wani su tozarta shi walla ban sani ba a he mutum ne mai daraja an samu irin wannan da yawa mutum zai wulaƙanta wani ya tozarta shi ya ci zarafinsa ya ci mutuncin shi bai sani ba ashe wani babban mutum ne wani mutum ne mai daraja akwai wani soja na fata an fahimci magana ya zo gidan mai shan mai sai zamto wata mata da mijinta shi ma soja sun zo shan mai ta zo shan mai da motarta tana ta kokarin sai ta kutsa ta shiga layin da ba layinta ba tana so sai an bata kafin wasu sai wannan sojan babba ne a sojoji sai ta haba hajiya ki ya haƙuri mana waɗannan sun riga ki ki bari idan aka ba su sai a baki wannan maganar da ya mata ahe ya bata mata rai sai ta shiga mota sai ta kira mijinta to ga wani fa dan jigari jigari ta gan shi a yamu tsaka sun wasu manyan mutanen ba ruwansu an gane magana da kyau ko to ga wani yamu tsatse fa ya zo fa yana kokarin ya wulakanta matar soja who is that waye wannan kawai sai ya dauko mota ya taho da gudu an gane magana da kyau ko kafin ya kira ta kafin ta kira shi ya saka fara cece kuce da mutumin karhe kawai sai ta gaura wa mutumin mari wallahi ta mare shi ce mata ukon ba sosai ga mijin ya iso mijin yana isowa da ya hango shi a tsaye suna tsaye da matar suna cece ku ce sai nemi zai gudu sai ce a na ganka ka ƙara so wallahi mana ashe babba ne a cikin manya-manyan sojojin ƙasar amma ya shigo yar shararsa ya sa yar jallabiyarsa da yar hularsa tashi kafiya naci ya taho shan mai kawai ya ƙara so yana ƙarasowa kawai ya gurfana ya faɗi ya birgima ya sara tukunna ya ce ogawa ya taba ka yi gata nan an magana da kyau an gane magana da kyau ya ce ita ne ta taba ka ya ce kwarai da gaske ai yana fitar da hannu sai gaure ta da mari dolansa wallahi tallahi ya gaura mata mari za ta yi magana ya sake taro ta ta hannun hagu ya cire bel ya mata tatas ya zane ta ya ce maza ki hau mota ki nan kan na sake ganin ki sai na iso gida an gane magana da kyau wallahi malam kai ga hajiya ta shiga mota da rada radan yako a fuska ya zo ya sake sara ya ce oga a yi haƙuri bata san ka bane oga ya ce a shikenan tunda ka nuna mata ba haka ake yi wa mutane ba shikenan ka je an yafe maka amma ka ce mata ta yi hankali wata ran bayan ta sha mari kuma za ta sha sake har ilau ma'ana za mu ba da doka cewa ka sake ta kuma dole ka sake ta yes gidan soja kenan mana good to go kenan ko eh good to go dole ka amsa obey before complain ko yawwa ka yi biyayya kafin ka kawo uzuri to shi yasa a duniya kowaye ka haɗu da shi ko a ina ne ka ba shi darajarsa wani a garin ba shi daraja kai kuma za ka samu daraja baka sani ba idan kaga mutum ya zo irin wannan guri yana cikin kaskantuwa ana kokarin wulakanta shi kai ba shi darajarsa an samu wani mutum malam da ya girmama irin waɗannan mutanen daga garhe shi kuma Allah ya ɗaukaka shi a dalilin haka duniyarsa da lahirarsa na farko ya yi aikin lada domin ya yi abin ba da nufin ya samu wani abu na duniya ba shi ya yi ne don ya girmama manya ashe ya girmama manya a duniya wanda za su iya taimaka masa a duniyarsa sai da ya gama taimakonsa sai gida ya ce kai kayi karatu ne ya ce eh ya ce to karkuto application zuwa NNPC gobe ga abin nan compliment card ɗina ka neme ni ka same ni kafin ka an karɓa kawai sai gashi a deputy director a NNPC ya girmama wani ya mutunta shi bai san babban mutum bane shi kuma da ya ga yana da hankali ya mutunta shi sai ya ɗauke shi da daraja sai ya taimake shi a rayuwarsa to kullum a rayuwa a matsayinka na musulmi ka zamanto mai girmama wanda Allah ya haɗa ka da shi ko ka san waye ko baka san waye ba haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce yace wa taqra'u salama alaman alaman arabta wa man lam ta'rif ka dinga sallama da mutunta waɗanda ka sani da waɗanda baka mai ba baka sani ba Allah shirye da mu wa qala Muhammad ibn Ka'ab Muhammad dan Ka'ab yace takhfidu rijalan kanu fi dunya murtafi'ina ita lahira tana kankan da mutanen da anan duniya zaka gansu kamar masu daraja wa tarfa'u rijalan kanu fi dunya makhfudina tana kuma ɗaukaka ainihin wato mutanen da a nan duniya a gansu a ƙasa a wulaƙance amma sai ta ɗaukaka su kuma a lahira an gane ko idan rujjatil lardu rajja ai hurrikat tahrikan idan aka ainihin wato girgiza ƙasa girgizawa fa hatazzat wa tarabat bi tuliha wa ardiha tare da fadin ƙasar nan tare da girmanta tare da kaurinta tare da tsayinta amma wallahi aka girgiza ta ta gefe ɗaya sai ko ina ya girgiza a duniya saboda Allah ne ya jijjiga ta an gane magana da kyau ko tare da fadinta da tsayinta duka wa qala ghayr wahidin fi qawlihi ta'ala idza rujjat al-ardu rajja ay idza zulzilat zilzalan idan aka girgiza kasar ainihin wato girgizawa an gane magana da kyau ko fasarat kal jibali wa qala ibnu zaid al-imam ibnu zaid yace fasarat ko sarat kal jibali ta zamanto kamar ainihin wato duwatsu kafiban wanda suke an riddige su wanda ba su da nauyi mahilan wanda ba su da nauyi wulakantattu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace wa zarni isa haka a ramma Allah ya ce wazarni wal mukazzibina barni kyale ni da masu karyata wannan rana da masu karyata wannan qur'ani da masu karyata waɗannan ayoyin da masu karyata waɗannan maganganu da muke faɗawa al'umma wazarni wal mukazzibina Allah ya ce ulil na'amat ma abota ni'ima kake ji wato Allah ya jinjina musu ne jinjina ta wulakanci ce sannu mai girma sannu mai ni'ima sannu ɗan ɗan madara na fata an fahimta eh kamar yadda idan aka danna kafiri a wuta za a ce duk innaka antal azizul kari dan dana azaba ai kai ne dan manya ai ko kai ne mai daraja kai ne mai girma kai ne take baba kere da ban kama da nuna isa to yau ka dan dana azaba sannan dan gidan manya shine ulul na'amat ma'abota ni'ima wa mahilhum qalila a dan daga musu kafa dan kadan a bar su dan kadan a wansar da watsar da lamarin su dan kadan kaga yadda zan yi da su in ji Allah subhanahu wata'ala wa zarni wal mukaththibina ulil na'mati wa mahilhum qalila Allah ya ce inna ladaina ankala basu wallahi muna da ankal kayan dauri jama'a ankal sarƙoƙi na dauri da sarƙoƙi na dabaibai wanda Allah zai ɗaure munafukai ya ɗaura anna Allah ya ce ina da su a ajiye sarƙoƙin wutar jahannama Allah ka raba mu da su inna ladaina an kada muna da kayan ɗauri muna da kayan ukumi muna da kayan tantamkewa wa jahima kuma muna da wutar jahim bayan mun ɗaura mutum mu danna shi kuma a cikin wutar jahim idan ya mana kangara an gane magana da kyau ko mu ɗaura mutum mu danna shi an rama Allah ya ce khuduhu fa gulluhu na mm. mm. mhm na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce huduhu ku damƙe shi in ji ni in ji Allah mala'iku ba a ce su damƙe ka ba ma ya aka ƙari jama'a dama in dai ka gansu to su sun san kai abincinsu ne kai ka san kai wahalallen hannunsu ne wannan ana yin karaskiya sun san ba abin da zai sa Allah ya kawo ka hannunsu in ba dama naman su bane kai to ballantana kuma Allah ba su umarni bayan sun ganka kuma Allah ya ce ku damƙe shi khuduhu faghulluhu Allah ya ce ku daddaure min shi ku tattamke min shi ku nannade min shi thumma jahima salluhu sannan ku sadar min da shi da wutar jahannama ku saka min shi a ciki summa fi silsilatin zar'uha 70 dira'an fasluhu sannan cikin wato sarkar wutar jahannama wanda fadinta ya kai zira'i 70 ku danna shi a ciki ku daure shi a ciki me dalili innahu kana la yu'minu billahi al-azim bai yi imani da Allah ba imaninsa na ƙarya ne imaninsa na baki ne imaninsa bai hana shi caca bai hana shi zina bai hana shi luwaɗi bai hana shi ludo bai hana shi cin amana bai hana shi ƙarya bai hana shi gulma bai hana shi shan giya bai hana shi maye bai hana shi komai imanin ƙarya ne ba imani ne na gaskiya ba a wasu lokuta ma yana cewa shi mai imani ne musulmi ne amma yana gaya wa manzon Allah bakar magana yana gaya wa Allah bakar magana yana kangare wa tauhidi da aqida ingantatta wacce ta zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu kana la yu'minu billahi azim an gane magana da kyau ko laifinsa na biyu wala yahuddu ala ta'amil miskin sannan kuma baya kwadaitarwa a ciyar da miskinai ba wai fa shi din ne baya ciyarwa ba shi kan ba shi da kwandala dama talaka ne tilis amma yana tare da wanda suke da hali amma baya ce musu ya kamata a dinga taimakon talakawa shi fa laifinsa kenan dan Allah jama'a idan ya zamanto wanda yake tare da manya baya umarnin su da su ciyar da talakawa Allah bai bar shi ba san da ya masa wannan mugunyar azaba to ina kuma ga shi kuma mai kudin ne amma baya ciyar da kowa wanda baya kwadaitarwa mai kudi a matsayinsa na ainihin wato mai kudi kuma shi yana karkashin shi baya iya masa nasiha cewa ya taimaka Allah ya ce zai masa wannan azabar to don Allah ina ga wanda shi kuma yana da halin yi din amma bai yi ba Allah ya hudu ala ta'amin miski Allah ya ce falaysa lahu al-yawma hahuna hani a yau dai ba shi da wani makaunarsa ba shi da wani mai dan gani kasheninsa shine hamim wanda zai iya salwantar da rayuwarsa dan ya kai ka kubuta daga abin da kake ciki na bala'i Allah ya ce ba shi da shi a yau a nan gabanmu ba wanda zai zo ya kwace shi falaysa lahul yawma hafuna hani Allah ya ce wala ta'amun illa min gislin ba da abinci sai gislin la ya'kuluhu illa al-khatihuna ay la ya'kuluhu illa al-kafiruna wal munafiquna wal mutazandiquna ba mai cinsa sai kafirai sai munafukai sai zindikai sai mutanen banza Allah ya ce to shi zan hada shi da hiyaci Allah ya sauwake Allah ya yi mana da aka yace inna ladaina ankala muna da kayan dauri wa jahiman kuma muna da wutar jahim yace wa ta'aman dha gussati muna kuma da abinci ma'abocin makalewa a wuya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abincin yan wuta yan wuta fa suna da abinci ba karka dauka ba su da abinci suna da abinci suna da ruwan sha amma abincinsu dha gussati ma'abocin makalewa a wuya dama kaya ce an gane magana da kyau ko laysa lahum ta'amun illa min dari' ba su da wani abinci sai kayar dayi kayar da bahaushe ke cewa dayi wata kaya ce tana nan tana fitowa a jeji yadda ka san bayan bushiya haka take amma karama ce ba wata mai girma ba cako cako duk ko ina bayan ta kaya ne wani abin mamaki tana wahalar da dabbobi dabbobi da yawa amma ba ta wahalar da raƙumi kuma ga ta da gardi a baki ta duniyar kenan fa ta awakin amma idan suna ci bakin suna fitar da jini amma shi kuma raƙumi haka yake kalmashe ta bahi da matsala to ita ta lahira an ba da misalin ta duniya ne da ta lahira ita ta lahira tana nan da irin wannan shakalin amma ƙarfin ƙayoyin da ke jikinta sun fi allura ƙarfi a kewaye take ta ko ta ina da ƙaya kuma haka za a ce ka dinga ɗauka kana lankwama kana taunawa laisa lahum ta'amun illa min da'i Allah ya ce zai saka su su ci wannan abincin idan suka ci bayan ya faffasa bakin ya ragargaza harsansu da dasorinsu gaba ɗaya bakin na fitar da wuta da azaba sai kuma su bukaci haɗewa in suka zo haɗewa sai kuma ya tsaya a makogaro shine wata aman za ku sace suna da abinci ma'abocin makalewa a makogaro to idan suka ci ya faffasa bakin bakin yana fitar da jini saboda tsabar azaba ya zo suka ƙoƙarin haɗewa haɗewa ta gagara to sai su bukaci Allah maɗaukakin sarki ya ba su ruwa su sha alaramma Allah ya ce wa in yastahiqu yughasu na'am Allah ya ce wa in yastahiqu idan suka nemi su sha a shayar da su ruwa saboda sun ci abincin dare ya faffasa bakin sun nemi haɗewa ya makale a makogaro sai su ce Allah a bamu ruwa mu sha dan ya wuce ciki sai Allah ya ce yughafu bima'in kalmuhuli sai a shayar da su wani ruwa kamar narkakkiyar dalma saboda zafi jama'a jama'a don Allah ko tafashashen ruwa yanzu aka baka aka ce ka kwankwada da fatar bakinka da harshenka da sandan makogaranka kaf sai ya narke wallahi kacce kacce zai tafashashen ruwa na duniya to kai mu koma ma zuwa ga narkakkiyar dalma amma ta duniya ba ta lahira ba sai a ce buɗe bakinka ha a tsiyaya maka kofi ɗaya irin wannan kofin na dan makera wanda shi ma sai an rike shi da almakashi daga nesa sannan za a cankwalo a ɗebo ana haka haka haka haka za a je a tsiyaya haka ne ko ba haka ba saboda kada tsautsayi ya sa ya fantsamo ya yi raga-raga da fuskar ka billahi allazi la ilaha illa huwa to mu kaddara wannan ne za a ba wa mutum ya sha jama'a bala'i bai samu mutum ba Allah ya ce to yughasu za a sha da su bi ma'in da wani ruwa kal muhuli kamar narkakkiyar dalma Allah ya ce yashwul wujuhu suna daga kofin idan suka kawo shi baki za su sha fatar kansu gaba ɗaya heta kwaɓe heta faɗo cikin kofin saboda bala'in zafi ya shi wulwudu Allah da kansa ya ce bi isa sharabu Allah wadaran abin sha irin wannan tar da abin shan da kafin ma ya je baki ya zagon yadda fatar kayi gaba ɗaya bi isa sharabu Allah ya ce wa sa'at murtafaka mataki da matsayi da makoma ta yi muni a ce dan adam wannan shi ne matsayinsa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to wannan azabar fa duk waɗannan laifin da yau mutane suke aikatawa da duk waɗannan tambelen da al'umma yau ta ɗurunguma to fa shine irin wannan sakamakon za a yi mata idan bata tuba ba amma har yanzu matasa da mutane ba ruwansu da gyara aikinsu da alaƙarsu da Allah sai ka saka cika yi nishaɗi kasuwa ta zo da buɗi cuce-cuce ba a taɗi wanda ya bi nawan garudi ba zai daraja a lahira ba gashi dai ka tozarta kanka son kuɗi ya sa ka shirka ko dubu miliyan gare ka ran da ka mutu za a kai ka da tufan da ba zai fi kwan bakwai ba dubi dai ga sarakunanmu ma'ana duk yadda kake da darajarka da ƙimarka na rantse da Allah idan baka ba Allah ba ba za ka taɓa samun rabo duniya da lahira ba ko ba za ka taɓa samun ni'imar ubangiji ba saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowanne musulmi ya mai da hankali ya kuma lura Allah da kansa ya ce inna ladaina an kala muna da ainihin wato kayan ɗauri wa jahiman muna da wutar jahim wa ta'aman da gussa muna da aboci ma'abocin makalewa a makogaro wa azaban alima kuma sannan muna da azaba mai raɗaɗi mai zafi sai Allah ya ce- kamar ka tambayi Allah yau za a yi haka sai Allah ya ce yau matar jukul ardu na'am me ya faru فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا na'am فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا mhm السماء منفطر به كان وعده مفعولا Allah ya ce yau matar jukul ardu mhm Allah ya ce yau matar jukul ardu wal jibalu ranar da ƙasa za ta girgiza duwatsu ma za su girgiza wa kanatil jibalu kafiban duwatsu za su zamanto kafib wato ƙura niƙaƙƙu gari mahilan wanda za a sheƙe shi a watsa shi ga baki daya kafiban mahila sai Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasula ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lalle mu muka turo muku manzo annabi Muhammad kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura wa fir'auna manzo shine annabi Musa amma me ya faru fa asa fir'aunur rasula shi fir'auna sai saba wa manzon shi annabi Musa Allah ya ce fa akhadna fa akhdan wabila sai muka kama shi kamu wanda yake na bala'i kamu na masifa an gane magana da kyau ko Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul walidana shiba ta ya za ku tare wa kanku azaba da bala'i a ranar da Allah zai sanya yara su yi furfura Allah ya ce as-sama'u munfatirun bihi sama mai tsatsagewa ne saboda wannan rana kana wa'aduhu mafu'ula alkawarin Allah ba wanda ya sai canja shi ya Allah ya ce inna hadhihi tadhkira wallahi ku sani waɗannan maganganu duka wa'azi ne faɗakarwa ce jan hankali ne babu wanda Allah ya turo shi ya je ya ga me kake aikatawa ba wanda Allah ya tsora masa bibiyar halayenka ka tafi ɗakin ka kwanciya kai kaɗai za ka kwanta ka tashi kuma kai kaɗai in ka tashi gudanar da al'amuranka kai kaɗai kake gudanarwa babu wanda yake sa ma hannu kai kake bautar Allahnka kai kaɗai ba wanda yake ganin ya kake yin bautar in ka keɓe kai kaɗai kake saban ka ba wanda ya san ya kake sabawa Allah to ka sani wannan wa'azi ne gare ka inna hadhihi tadhkira wannan wa'azi ne gare mu baki daya Allah ya ce faman sha'a takada ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya kama hanya zuwa ga ubangijinsa hanyar da za ta kai shi su gamu da Allah lami lafiya ma'ana ba wanda zai tilasta ka sai kayi addini duk wannan abin da yanzu kuke gam ke yi wallahi tallahi ba wanda zaka tilasta ka ce sai yayi gaskiya sai yayi amana sai yayi imani sai babu iya wa'azin nan iya haka ne hatta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo ya zo ya karantar da mutane Allah san da ya ja kunnen shi ya ce lasta alaihim bi musaitin na'am na'am mm na'am mm masa fadhakkir ka wa'azantar da mutane ka gaya musu Allah ya ce annabi ya ce ka nuna musu abin da in sun yi za su koma lahira lami lafiya su samu rahamar Allah da kuma abin da in suka kuskura suka aikata shi to za su gamu da azabar Allah inna ma anta muzakkir kai kai kawai mai wa'azi ne mai faɗakarwa ne mai gargaɗi ne Allah ya ce lasta alaihim bi musaidir ba a turo ka a kansu ka zama mai tilasta su da ainihin wato danna su da ƙarfi ne sun yi addini ba Allah ya ce illa man tawalla ka'idar mu kawai shine wanda ya juya baya wa kafara kuma ya kafirce wa Allah fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar wallahi Allah sai yayi masa azaba azama mafi girma a wani guri Allah ya ce wala nuziqannahum min al-azab al-adna
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah ya ce wala nuziqannahum min al-azab al-adna wallahi sai mun dandana musu azaba ta nan kurkusa malamai suka ce ita ce azabar cikin kabari wanda za a dinga dandana wa bawa tun kafin ya isa lahira ya samu ta asalin Allah ka kiyaye mu daga karamar da babbar gaba daya dunal azabil akbari kafin a je babbar azaba la'allahum yarji'una muna gaya musu haka ne in fa ba su yi hankali ba wallahi da azaba karama da babba duk sai na yi musu la'allahum yarji'un ina faɗa musu wannan ne ko za su dawo su shiga ciwon hankalinsu su bar abin da suke aikatawa su bar sako su bar duk wani dangin asha da dangin Allah wadai duk abin da suka san zai fusata musu bari abin da muke faɗa musu kenan jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku dan haka Allah madaukakin sarki ya gaya masa cewa dukkanin wanda bai bi ba to fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah zai masa azaba wanda take mafi girma sai Allah ya ce inna ilaina iyabahum lallai makomarsu a hannunmu take thumma inna alaina hisabahum kuma hisabun su ma mu zami makomarsu tamu ce kuma kididdigar ayyukan su ma namu ne don haka dan adam fa ba shi da komai fa da ya wuce masa ya ba Allah dan baka da katabus a nan duniya ma da kake jin ka isa wani abu wallahi baka da katabus idan Allah ya cire hannunsa a kanka na minti biyar wallahi wallahi sai ka zama abin tausayi haka ne ko ba haka ba kai yayi minti biyar yayi yawa sakon biyar kai wallahi sakon biyar ma yayi yawa sakon daya kai na kasa da sakon ɗayan ma yayi yawa me milimita ake ce masa ne ko menene wallahi Allah ya cire hannunsa da kulawarsa daga kanka na daidai da sakan ɗaya wallahi sai ka yi buci-buci a duniyan nan wallahi sai an ganka wurja-wurja ba inda za ka sa kanka to balantana a ce Allah a lahira ya damke ka Allah ya sauwaƙe Allah ya yi mana gabaki ɗaya don haka dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana kan cewa a ranar ne duwatsu za su zamanto kafiban wato ainihin wato kamar kura ko kuma kamar nikakken gari mahilan wanda za a watsa shi wa qawluhu fadin Allah da yake cewa haba'an mansura wato mumbassa za a mai da duwatsu haba'an kura mumbassa abun watsawa ai karamhil gubari yastahu thumma yadhhabu Allah zai mai da duwatsu ne kamar irin waɗannan ƙwayoyi na kura guguwa in ta taso jama'a baka ganin wani ya ƙarana ƙarana haka a cikinta ta wani yan ƙanana ƙanana su ba duwatsu ba su ba ƙasa ba in an ce kamo ƙwaya biyu in kai haka zaka danka amma idan ka buɗe haka ba za ka gansu ba haka ne ko ba haka ba Allah ya ce haka zan mai da duwatsu duwatsun nan kaf wallahi haka zan mai da su in ji Allah kasiban mahila haba'an mansura haba'an mumbassa fala yabqa minhu shay'un ba abin da zai saura a cikin wannan duwatsu na wani abu ko na wannan duniya wakila wasu malamai suka ce alhaba'u ai allazi yatiru fin nari idza faramat an gane yatiru minhu shararu fa idza waqa'a lam yakun shay'an abinda ake nufi da wato duwatsu haba'an mumbassa shine irin tartsatsun wuta din nan idan aka hura wuta jama'a ana izata da kara ko da itace za ga wasu aitar suna tashi ko da ƙanana ƙananan wuta a cikinsu kafin su iso ƙasa ma sun mutu haka ne ko ba haka ba to kamar haka Allah zai mai da zuwa zuwa gobe kiyama shine haba'an mumbassa fakanat haba'an mumbassa muka mai da duwatsu wato kura a bar yatsa watsarwa a bar ainihin wato abin nan an gane magana da kyau ko mai biyu wakila wasu malamai suka ce almunbathu allazi qaddarathu ar-rihu wa bathathu abinda iska take iba take watsa shi ba tare da wani nauyi ba shi ake kira almunbatha abinda ake watsa shi ake yada shi ake baza shi wakila haba'an mansura wasu malamai suka ce abinda ake nufi da haba'an mansura ka yabi su shajarati ko allazi tazruhu riyah kamar bishiya dama in ta zo kadewa ta zo bushewa in rani yayi irin iwar haka zaka samu dirimi ya bushe ya bushe ya kade ya zube gaba daya haka ne ko ba haka ba waɗannan ganye da suka kade suka zube iska tana wahala wajen daga su ta watsar da su to Allah ya ce haka zama da duwatsu haka zan mai da duwatsu a gobe kiyama wai fa wannan ana faɗa maka ne idan kai idan dutse bai gagara Allah ya masa irin haka ba to kai yaushe ka gagara Allah ya maka haka dutse aljabalur rawasi aljibalur rawasi wanda suke kafe ba su fi karfin Allah ya cizge su ya watsa su gaba ɗaya ba to kai kuma ɗan adam da ɓargo da fata da jini da wata 'yar tsoka me kuma kai an gane magana da kyau ko wa hadhihi al-aya malam mustafa al-adawi yace wannan aya ka ikhwani haddalatu ala zawalil jibali sun zo su yi bayani na kwatan kwatan yan uwansu wanda suke nuna yadda Allah zai watsar da duwatsu an amaki ne ha ya cizge su daga guraren su yawmal qiyamati a ranar tashi al-qiyama wa zahabiha da kuma tafiyar da su wata wata wata siyiriha da kuma gudanar da su wata wa tasfiha wa menene wa nasfiha wa sayruratiha kal ihn al manfush wato yadda Allah zai watsa su ya wargaza su ya maida su kamar auduga kamar ainihin wato abin da bahi da nauyi wanda za a watsar da shi Allah zai musu haka to a lokacin ne sai Allah ya ce wa kuntum azwajan salasa ko ka zamanto dangi guda uku malam yace yanqasimu yanqasimu annasu yawmal qiyamati ila salasati athnafin kiyama idan ta tahi jama'a mutane za su zama dangogi guda uku qaumun an yaminil arshi akwai mutanen da za su zamanto suna gefen dama na al'arshin ubangiji ya Allah ka samu ne yan dama daman nan wanda muke gefen al'arshin nan naka ya Allah wa humul ladina kharaju min shiqqi adam al-aymani waɗannan su ne mutanen da Allah ya tsamo su daga bangaren annaba adam na dama yan gefen tsakon annaba adam na dama kenan Allah ka samu ne wa yu'tawna kutubahum bi aymanihim waɗannan su ne za a ba su littattafansu da hannunsu na dama na fata ana fahimta hannayensu na dama za a ba su ainihin wato littattafansu wa yu'khadhu bihim zatul yamin kuma za a yi hannun kiliya dama da su a tafi da su jannatul firdausi Allah ka samu daga cikin waɗannan mutanen an gane magana da kyau ko qala siddiyu malam siddi yake cewa wa hum jumhuru ahli aljanna su ne mafi yawan yan aljanna Allahumma ja'alna minkum Allah ka samu daga ciki wa akharuna kashi na biyu kuma an ya sare al'arshi su kuma suna gefen hagu na al'arshin ubangiji ai dama daga ka ji hagu to an samu matsala ko a nan duniya aka ce wani ba hago ne ko ba haka bane ce ai wani ba hago ne ba hago ne a to lamar ya baci ko ba haka bane jama'a yawwa to sauran su kuma malamai suka ce su ne yan hagu hagu wa humul ladina kharaju min shiqqi adam al-aisari su kuma sun fito ta ɓangaren annaba adam na hagu na fata an fahimta wa yi utauna khutubahum bi shimalihim allahumma inna na'udhu bika min an nakuna minhum allah muna neman tsarin ka kar mu zama cikin waɗannan mutanen su kuma za a ba su ainihin wato littattafan su da hannun su na hagu wa yi ukhadhu bihim zatu shimal su kuma za a yi hannun kiliya hagu da su allah ka sa ba ma cikin waɗannan mutanen wa hum ammatu ahalin nari to ka ji matsalar ai tunda dama aka ce yan hagu ne to karshen ta wuta za a yi da su ina fata an fahimci magana Allah ya ce su ne ko malamai suka ce su ne asalin yan wuta iyadan billahi min sanihim malam yace muna su neman tsarin Allah daga irin aikin da suka yi aka mai da su yan hagu hagu an gane magana da kyau ko an gane magana da kyau ko yasa hatta ranar tashin alkiyama waɗanda za a ba su littafin su da hannunsu na dama za a ga suna cewa mutane su zo su ga menene littafin su amma man uce kitabahu bi yaminihi اللهم اجعلنا منهم جنة عالية اللهم اجعلنا منهم قطوفها دانية اللهم اجعلنا منهم واشربوا هنيئا بما أسلفتم من أيام خالية الله اكبر وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه نعم ولم أدر ما حسابيه مم. يا ليتها كانت القاضية مهم.
ما أغنى عني ماليه me zai faru هلك عني سلطانيه sai me
فالجحيم صلوا Allahu akbar ثم في سلسلة تدعها سبعون ذراعا تسلكوه Allahu akbar إنه كان لا يؤمن بالله العظيم مهم.
ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم يا isa al-ramma Allah madaukakin sarki yake ce mana fa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda aka bawa littafinsa da hannunsa na dama jama'a ya yi karatu ya yi ilimi ya bauta wa Allah ya kauce wa aikin sabo ya yi haƙuri da ayyukan zunubai ya yi sallah ya yi azumi ko bai yi zina ba bai sha giya ba bai yi maye ba duk aikin banza ya nisance su ana jefo littafi shi da kansa hannun zai ɗagu sai ya kama kawai ba ya buƙatar masu ya daga hannu fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ka je ya ce ku karanta littafi na jama'a kai ina wani eh bismillah karanta kaga me na samu saboda ya sai ya samu abin arziki ha ku mukura uki tabiya yace inni zanantu anni mulaqin hisabiya dama ina ji a jikina irin wahalar da muka sha muna sallah muna azumi muna aikin hajji muna kaza muna sadaka muna kyauta mun bi iyayenmu mun kyautata wa iyalanmu ba ma cikin mazinata ba ma cikin yan giya ba ma cikin wanda suke holewa duniya to muna ji a jikinmu dama Allah zai mana irin wannan sakamakon an gane magana da ke ku inni zanantu anni mulaqin hisabiya Allah ya ce fa huwa fi ishatin radiya wannan mutum yana cikin yarjejjiyar rayuwa rayuwar aljanna rayuwar ni'ima rayuwar falala fi ishatin radiya a cikin me kamar ka tambaya Allah sai Allah ya ce fi jannatin aliya yana cikin aljannar ma madaukakiya ta kololuwa cikin jannatul firdausi ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in Allah da mu ne waɗannan mutanen insha Allah muna tare da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma fa ba mu ne mu ne ba wallahi aiki za mu zage fa eh aiki za a yi aiki za a zage a yi wurjanjan afujajan ka zage kai aiki tukuru ka haƙura da duk wani abin da kake gani na banza ne a duniyan nan ka wance kalar da shi zai hana ka samun wannan matsayin a gaban Allah a gobe kiyama amma idan kai haƙuri ka danna zuciyarka kai haƙuri ka watsar da waɗannan abubuwa wallahi tallahi Allah sai ya maka irin wannan matsayin fi jannatin aliya aljanna madaukakiya Allah ya ce qutufu hadaniya ababan tsinkatta ga su a kurkusa malamai suka ce ko kana kikin gida a kwance haka kayi matashin kai da wani fulan da aka ce idan kai haka sai kai shekara takwas zuwa tara kana nutsuwa a cikinsa kafin ka dago ai billahi lazi daɗi yana aljanna jama'a eh za ku zage mai aiki mu shiga ko ba za mu zage ba to mu zage wallahi
من عمل صالحا فلنفسه to ومن أساء فعليها mm, وما ربك بظلام للعبيد Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi wanda ya mai kyau kansa fa yawa fa ba wani yawa ba ba wanda za ka yi wa aikin lada fa wallahi duk wanda ka ga ya samu albarkacinka na aikin ladanka to Allah ne ya ce a bashi saboda kai su ne iyayenka in kai aikin lada suna da kamisho والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم Mm.
وما ألتناهم من عملهم من شيء
na'am
بما كسب رهين shine gaskiyar magana Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka yi imani to ai mun lodo ayoyi akara maka Allah baka bari maka ba kansu baka ce lokaci yayi eh an gane magana da kyau ko bari mu karasa jama'a alaran ya kawo ayoyin da ba mu bi kansu ba wataƙila gobe ba mu bi kansu ba na so mu zo gobe mu ƙara jan wannan gurin ya kamata mu wuce ko dai a ƙara ja a ƙara ja to Allah ya taimake mu to shine waɗannan su ne kashi na biyu wato ashabu shimali kenan wanda suke yan hagu hagu Allah karka sa muna daga cikin yan hagu hagu wa hum alladhina kharaju min shiqqi al min shiqqi adam al aysari wa yu'tawna kutubahum bi shimalihim ya al mala yace wa yu'khadhu bihim zatu shimal wa hum ammatu ahli an-nar iyadan billahi min sani'ihi wa ta'ifatun sabiquna bayna yadayhi an gane ko su kuma waɗannan kashi na uku su ne wanda suka rigaya gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hum akhassu wa ahza wa aqrabu min ashabil yamin su kuma sun fuma sun mafi sun kuma fi kusanci sun fi daraja da kima sama da ashabul yamin ba an ce ashabul yamin su ne yan dama da Allah ba wanda za a ba su littafansu da hannunsu na mai na dama sannan kuma za a sadar da su da aljanna ba to su kuma asabiquna sabiquna ma sun fi su to Allah ka samu a cikin asabiquna sabiquna in wannan bata samu ba Allah ka samu a cikin ashabul yamin ko ba haka bane jama'a kadda ya ce ba mu a ciki billahi allazi eh kadda ya ce ba mu a ciki amma in so samu ne Allah a sabiƙunan sabiƙunan nan nunan muke bukata ya Allah Allah ka saka mu a ciki an gane magana da kyau ko ya ce to waɗannan su ne ashabul yami an gane magana da kyau ko sun fi kusa da Allah sun fi samun matsayi sun fi daraja sun fi kima sama da ainihin wato ashabul yami su ne asabiquna sabiquna mala yace alladhina hum sadatuhum ko waɗanda su ne ainihin wato ma'abotansu wanda suke tare da su fihim ar-rusul wal anbiya was siddiquna wash shuhada yasa Allah ya madaukakin sarki yace wa ma
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
na'am والشهداء والصالحين mhm وحسن أولئك رفيقا Allah ya ce wa man yuti Allah war rasula wanda ya bi Allah ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim yana tare da waɗanda Allah ya yi wa ni'ima a kansu an na fata an fahimta minan nabiyina annabawa was siddiqina da siddiqai irin su Abubakar ne siddiqu an gane ko radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina wa shuhada da shahidai irin su Hamza na fata an fahimta wasalihina da kuma bayin Allah nagari wa hasuna ula'ika rafiqa matsayin waɗannan yayi kyawu jama'a ko ba haka bane darajar waɗannan da matakin waɗannan ya kyautatu ذلك الفضل من الله Allah ran bai hakuri ba jama'a وكفى بالله عليما zalikal fadlu min Allah jama'a aljanna aka shigo ai an dan dana a cikin kwana biyun nan ai ko an dan da ku a kwana biyu ya kamata kuma a dan baje a faɗi ni'imar aljanna zalikal fadlu min Allah Allah ya ce wannan falala ce daga gurin Allah kai falala ko daga gurin sarkin Gombe ne anya ba za ka je ta kai ma ka dan dan more kaɗan ba balantana daga Allah zalikal fadlu min Allah sai ya ce wa kafa billahi alima Allah ya ishi ya ishi Allah ya zama masani akan matsayin kowa dan uwa goben Allah ya kai mu muka dawo za mu ƙara dawowa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadansa wallahi jama'a wannan shine ma'anan tarjamar abu kan ayoyi a fahimci ma'anarsu kar ai gudu wallazina kafaru lalle wanda suka kafurta lahum azabu jahannama lalle suna da a'a mu ba za mu yi wannan kashi na fata an fahimta mu za mu iya kucin kokarin mu iya abin da Allah ya hore mana Allah ya shiryar da mu kafin na yi addu'a akwai a kun san mun bada dan abin lambar akawun na marayu to kuma marayun nan sun fara samun gudunmawa yana da kyau mu dan karanta waɗanda suka ainihin wato a ba da gudunmawa na farko akwai baban gida isa ya ba mu naira dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai fali madu ne fali madu ya ba da naira ɗari uku akwai ikram ibrahim ne ibrahim wane ne gundi musa kaba ya sa sunan ya mun wahala mana ibrahim gundi musa naira dubu biyu sai abdullahi zayyad naira dubu goma allah ya saka musu da alkhairi sai nonem ba suna naira dubu naira ɗari Allah ya saka musu da alkhairi sai nonem har ilau naira dubu ɗaya ba suna haka nan ya tura kuɗin Allah ya saka musu da alkhairi sai Muhammad Ali naira dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi sai Husaini menene lawanti ko menene nan alaramma lantana Husaini lantana Husaini kenan zai zama ko dan ba Husaini lantana ai ko yawa lantana Husaini naira dubu biyu da ɗari ɗaya Allah ya saka mata da alkhairi sai abubakar e gana naira dubu goma shi ma allah ya saka mishi da alkhairi sai husaini yola naira ɗari biyu allah ya saka mishi da alkhairi sai tirmidhi ne nan ko menene jimo abubakar Abdur- jimo abdurra'ub naira du- naira ɗari biyu allah ya saka masa da alkhairi sai awa'u abdul wahab naira dubu biyu allah ya saka mata da alkhairi Hawwa- haruna ne to haruna abdul wahab allah ya saka masa da alkhairi naira dubu biyu sai menene abubakar umar naira ɗari biyar allah ya saka masa da alkhairi sai kabiru ka- baba ibrahim ku gyara rubutun mana kabiru menene da wasa naira dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi sai ibrahim awwal adamu naira dubu ɗaya allah ya saka masa da alkhairi sai kabiru adam umar naira dubu biyu allah ya saka masa da alkhairi sai yakubu menene Maryam Maryam Yakubu kenan naira dubu ɗaya Allah ya saka mata da ainihin wato alkhairi sai ba wasa ne kuma har ilau Musa Burema ne Burema Musa naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi moke madu ne to direban eh, dire- abin nan